نبينا الإمام المسلمين وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau na Allah ba sha hudu ga watan uku na miladiyya dubu biyu da bakwai a masallacin juma'a da ke kan hanyar maiduguri a garin damaturu a anguwan tirgidru za mu ci gaba da karatun da muka saba yi na al'arba'una hadisa linnawawiyya a yau za mu tashi insha Allah a hadisi na ashirin da uku الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو, أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم wannan hadisi na ashirin da uku hadisi ne wanda yake ɗauke da abubuwa daban-daban guda bakwai zuwa takwas hadisi ne guda ɗaya rak amma yana ɗauke da ilimi a babi daban-daban shi yasa malamai suka ba wa wannan hadisi muhimmanci har ana wallafa littafi musamman akan wannan hadisi shi kadai saboda bayanai da yake dauke da shi ni ma na rubuta project nawa ne a jami'a ta madina akan wannan hadisi wanda na samu shafi kamar ɗari da goma sha wani abu wanda duk bayani ne da sharhin wannan hadisi saboda haka hadisi ne mai dauke da bayani mai yawa wanda kuma gaskiya dan wannan lokaci ba zai ishe mu ba sai dai mu yi shi a gurguje abin da ya samu da farko hadisi na goma sha uku abu malik shi ne ya rawaito shi abu malik lil ashari waɗanda suke rawaito hadisi a gun manzo sallallahu alaihi wasallama masu suna abu malik su biyu ne wannan shi yasa malaman hadisi suke sabani wanne ne daga cikinsu wannan alhaji bin hajar a fatihul bari yake cewa malaman hadisi da yawa sun fada cikin kurakurai akan ayyana wane ne wanda ya rawaito wannan hadisi din wanne abu malik ne kamar da wancan satin muka yi bayani akan sunan sahabban da suka rawaito hadisi ko kuma tabi'ai ko sunan masu rawaito hadisi akan iya samun a rikici sosai saboda yawansu akan iya samun mutum biyu ko uku zuwa hudu ko biyar duk sunansu iri daya wani lokaci sunansu ya bambanta amma abin da ake kiransa kunya iri ɗaya ne kamar yadda wancan satin muka yi cikakken bayani a kai to shi ma wannan wane ne abu malik al-ashari wane ne shi wasu suka ce al-haris ne bil ashari al-haris sunansa shine al-haris wannan shine kaulin imamun nawawi kamar yadda yake a nan a cikin wannan littafi nashi sannan kuma haka alhaji bin hajar shi ma ya tafi amma wasu suna cewa wannan abu malikin ba shi ne alhari ba zuwa maganganu masu yawa waɗanda suka yi a kan shi abu malik amma a wajen malaman hadisi rashin ayyana wanda ya rawaito hadisi baya baya mayar da hadisin ya zama to da'ifi ma dama wanda aka aka yi sabani akan ayyana shi din sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam amma wanda aka yi sabani akan ayyana shi daga tabi'ai zuwa sama a wannan lokaci to yakan iya zamo illar da'ifantar da hadisi ko kasancewar hadisi da'ifi abin da yasa ba a sabani akan inganta hadisi saboda saɓanin sahabin da ya rawaito wannan hadisi saboda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗayan su adalai ne adalai ne da nassin qur'ani ayoyi masu yawa a cikin qur'ani a wata aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه wa yansuruna Allah wa rasula sai yace ulaika hum sadiqun yace ulaika hum sadiquna su sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama su masu yin gaskiya ne a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yace ulaika hum rashidun a wata aya ulaika hum muflihun a wata aya ulaika hum faizun waɗannan duk lafuzzuka ne na addada ko kuma bayar da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗayan su adalai dama ana samun matsala ne in aka ce wannan hadisin wane ne ya rawaito ko wane ne aka yi sabani wasu su ce wane ne wasu su ce wane ne to in ba sahabi bane duk ka kama daga tashi zuwa sama ana samun adali ana samun wanda ba adali bane to wannan sabanin zai janyo a samu wanda zai da'ifantar da wannan hadisi saboda wannan ya ce wane ne shi adali ne wannan ya ce wane ne ba adali ba ne ba a san kowanne ne ya rawaito ba daga bisani hadisin yana nan akwai kwashin mark a tattare da shi in wannan ne adalin ne ya rawaito hadisin sahihi ne in wanda ba adalin ba ne ya rawaito hadisin sahihi ne amma da ke sabon manzo sallallahu alaihi wasallama dukkan su adalai ne wasu malamai suke wannan hadisin abu huraira ne ya rawaito wasu suka ce a ba abu huraira bane abdullahi bin umar ne ya rawaito wannan baya kawo wa hadisin wani matsala saboda kowannen su sahabi ne kowanne sahabi kuma adali ne kamar yadda imam nawawi yake fada a kaulin imam suyuti a siyasa yake cewa wa hum udulun kulluhum la yastabi an-nawawi ajma'a man yu'tadu bi yace su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗayan su adalai ne imam nawawi ne wannan littafin yake cewa ajma'a man yu'tadu bi duk wani wanda ake ji da maganarsa ake la'akari da maganarsa duk sun yi ijma'i akan cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama adalai ne to saboda haka kasancewar wanne abu malik ne ya rawaito wannan hadisi to ba zai kawo wa hadisin wani matsala ba shi yasa imamu muslim ya rawaito hadisin a cikin littafin sahihi littafin sahihi shi kuma ya ce in ba hadisi sahihi bane a ciki ba zai kawo ba wannan shi yasa imamu muslim ya kawo hadisin a cikin sahihinsa shi kuma imamu bukhari bai rawaito wannan hadisin ba saboda a cikin sanadin wannan hadisi duk da ba muna so mu yi bayani sosai bane akan sanadin hadisin wani lokaci abu sallam ya rawaito hadisin ne daga wajen abu malik wani lokaci kuma ya rawaito a hadisin ne a wajen abdurrahman bin ghan shi abdurrahman bin ghan shi ne ya rawaito hadisin a wajen abu malik wannan illar ne yasa imam bukhari yake kawo hadisin a cikin littafinsa saboda mun sha bayyanawa bambancin imam bukhari da imam muslim wajen ya rawaito hadisi shi imam bukhari yana da tsanantawa a harkar hadisi ma'ana in aka samu dan wani matsala kaɗan to ba zai rawaito wannan hadisin ba shi ne wanda ake rawaitowa ya miki garinsa ya yi tafiya na wasu mil da yawa akan rawaito wani hadisi wanda wani mutum ya rawaito da ya je ya je garin kenan a bakin garin sai ya samu wani yana kokarin kama dokinsa to ya yi dokin ya ji kamuwa sai ya dauko kwarya emci emcin kwarya sai ya dinga nuna dokin dokin sai ya zaci cewa ciki ko abinci ne ya zo kusa da kwaryar zai sa kansa sai ya kama dokinsa kaga kenan ya yaudari dokin kenan ta shi kenan da ya zo gari ya ce wane malam wane nake nema aka ce ai ya tafi gona ka zauna ka jira sai ya zauna ya jira shi a lokacin da ya dawo daga gonan sai ya ga mutumin nan ne wanda ya mika wa wannan dokin kwarya ya yi dabara ya kama dokin sai ce kai ne wane ya ce eh ya ce na ji labarin kana da hadisin wane wane wane da suka rawaito a wajen ka kana da shi na zo ne musamman dan in karbi wannan hadisin amma da na ga ka ha'inci ka ha'inci doki to wannan zai sa ba zan rawaito hadisin ka ba sai ya koma ya fasa to shi yasa imamu imamu suyuti a alfiyarsa yake cewa wa muslimun wa muslimun yashri ta'asuran faqat wa ba'duhum tula tula wa ba'duhum tula mujalasi sharaf yace imamul muslim shi hadisi yana duba haduwan mutum da wanda ya rawaito hadisi a gunsa a gare guda wannan kadai ya wadatar zai iya rawaito hadisinsa misalin aka ce wane sun yi zaman gari ɗaya da wane to idan ya ce ya rawaito hadisi a wajensa shi kenan zai rubuta hadisinsa shi kuma imamul bukhari idan bai tabbatar da hatsuwansu ba ba zai rawaito hadisin ba dan ta yiwu kai ɗalibi ilimi ne ka rayu da wani malami a gari guda amma baka taɓa yin karatu a wajen shi ba zai yi wai saboda malamai da yawa kai ga malamin da kake karatu a wajensa da saboda haka shi imam bukhari sai ya tabbatar kun haɗu kun haɗu kuna zai rawaito hadisin ka ba zai wadatu ba zai wadatu da sun taɓa zama a gari guda ba saboda za ku iya zama gari guda da malami ba kai karatu a wajensa ba to wannan sabanin da aka samu an abi sallam an abi malik al-ashari an abi sallam عن عبد الرحمن بن غنم عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي مالك الاشعري wannan sabanin da aka samu to shi ne yasa imam bukhari ya kirawaito wannan hadisi shi yasa aka ce mataki na farko na ingancin hadisi shine wanda imam bukhari ya rawaito na biyu shine imam muslim ya rawaito wannan kaɗan daga cikin bayani akan sanadin hadisin kenan shi abu malik bin ashari radiyallahu ta'ala anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa at-tuhuru shatrul iman at-tuhuru shatrul iman wannan ɗaya daga cikin abubuwa guda takwas da shi wannan hadisin ya karantar kenan wanda shi kansa wannan hadisi ne mai zaman kansa ilimi ne mai zaman kansa at-tuhuru dinnan an an rawaito shi da dammu ta as-suhuru as-suhuru an rawaito shi bi fatihi ta as-suhuru in ka ce as-suhuru abin da yake nufi shine sarki sarki as-suhuru sarki ko alwala in ka ce as-suhuru ya ya hada sarki alwala wankan janaba duk ya shigar da su ciki abin da in ba su ibada wanda aka shartanta masa sarki ba zai yiwu ba shi yasa imamu nasa'i ya rawaito shi da lafazi alwudu'u shatrul iman kenan ya fassara ma'anar as-suhuru yakan zamanto ma'anar alwudu'u ma'ana alwala a lokacin da kake as-suhuru bi fati fa'i ma'anar sa shine ruwan da ruwan da za a yi alwala da shi kamar kace alwudu'u alwudu'u alwala alwudu'u wawu din in ka bashi zamma alwala in ka ce alwa du'u wawu din in ka bashi fataha ruwan da za ka yi alwala da shi bambancin su kenan haka ne in ka ce as-suhuru as-suhuru sahur sahur wanda ake da asuba lokacin azumi as-suhuru in ka ce as-sa as-sahuru ya zama to abinci ko ruwan da za ka yi amfani da shi ka yi sahur saboda haka wasali a larabci yakan iya bambanta maka da ma'ana kana gani wasali ne kawai a wasalin yakan iya bambanta alwala yakan iya bambanta ma'ana as-suhuru sarki as-sahuru ruwan da ake sarki da shi shatr kuma a larabci yana zuwa da ma'ana daban-daban akwai shatr ma'anarsa shine bangare bangaren abu kamar yadda ya zuwa cikin qur'ani yake cewa فأينما تولوا أو يكتوى فأين فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فولوا وجوهكم شطرا شطرا فول وجهك شطر المسجد الحرام شطر أظن ذلك نتي أنا وأن آية شين ناهي أبو أجندا أبو يكي أو النبنجرة شين شطر misali dakin kaba yana a mu yan afirka ta yamma dakin kaba yana gabar da mu in aka ce shatar kawai daki yana gabar da mu ba dole wai ana nufin inda ka tsaya din ya zo ya ya zama ta opposite din wannan dakin ba ya kawai ka fuskanci bangaren da daki yake saboda ba ka gani dakin da baki dai girman sa bai kai masallacin nan ba ma in aka yi dogon sahu daga kwantar na har zuwa nan misali kaga wasu sun kauce daga dakin ai to shi yasa Allah yake shafar fa wanda waje ka shafar al-masjid al-haram ka fuskanci bangaren da masallacin harami yake mu a nan Najeriya a gabar yake to kawai ka fuskanci gabar kawai kai sallah shi yasa ya zuwa a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma bainal mashriqain qibla kawai daga in a makama a Nigeria ne daga arewa har zuwa kudu komin tsawonsa wannan tsakanin shi ne kibla to wannan ma'anar shatsur kenan bangaren da abu yake sannan shatsur yana zuwa ma'ana rajin abu half nis nis nisfu shay rajin abu ana kiransa shatsur to shine ma'anar da ake nufi a wannan hadisi kenan in ka fassara as-suhuru da sarki da sarki sarki din shine rabin imani in ka fassara as-suhuru da da ruwan da ake sarki to ka samu ruwa tsarkakakke wanda zaka yi zaka yi sarki da shi to shine rabin imani wannan duk yake iya baka ma'ana abu guda ne saboda idan ba ruwa mai sarki sarki ba zai kasance ba sarki ba zai kasance ba sannan dan sarkin ne ake nema ruwa mai sarki sannan alwala sarki ne wankan janaba sarki ne
wannan to ba a yin sa sai da ruwa wanda yake da sarki to duka in ka hada sarkin to ya ba ka rashin imani wannan kuma malamai sun yi maganganu da yawa akai yasa nace fassara wannan hadisi a zama guda ba zai yi ba me yasa aka ce sarki yana rabin imani ne ku duba imani wani abu ne wanda yake da fashi manzo yana fada a cikin hadisin da muslim da bukhari da sauran malaman hadisi suka rawaito yana cewa al-imanu sab'una shu'ba a wani riwaya salasatun wa sittuna shu'ba imani da ake fada suna ya kama yana da gutsure gutsure yanki yanki yanki yanki kusan saba'in ko sama da saba'in kowanne za a kira shi imani kowanne daga ciki za a kira shi imani tukuna a cikin saba'in shi sarki ya dauki rai kaga in ka dauke shi saba'in ma zai baka talatin da biyar sarki ya dauki rai a cikin saba'in ya ya dauki rai kan kenan sarki din ya dau wani kaso mai yawa ya dau kaso mai yawa kenan sauran abubuwan da ake kiran su imani imani imani gaba daya sun dauki daya rabin ne gaba daya kaga wannan zai baka muhimmancin sarki abin da yasa ya zamanto shi rabin imani ne malamai sun yi magana da yawa a kai amma maganar da za ka iya haɗa maganganun su gabaki ɗaya a kai saboda shi imani ya kasu kashi uku ne ana cewa al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawari waɗannan abubuwa guda uku ne to waɗannan abubuwa kuma guda uku guda biyun su ne suke tabbatar da shi shi ne an nutuku bil lisani wal amalu bil jawari ma'ana idan kai imani a zuciyarka baka fito a bakin ka ka faɗe shi ba na zuciyarka din ba zai amfane ka ba na zuciyarka ba zai amfane ka ba shi yasa sharadi ne ka faɗe in ka faɗe shi kuma in ka faɗe shi baka aikata shi practical ba to a wannan lokaci kuma faɗan ba zai amfane ka ba kaga faɗan ne da aikatawan su ne suke da muhimmanci to a cikin faɗa da aikatawan aikatawan shi ne shi aikatawan shi ne sarkin da ake nufi a nan saboda duk wani ibada sharaɗinsa sarki irin su sallah ana bukatar ka samu sarki azumi ma sarki yana shigansa saboda haka in kana da azumi ka ka kara da iyalinka azumi ka ya gane saboda ka tafuda a tsarkakakken ibada azumi da da janaba ko da najasa an gane haka na a aikin hajji idan ka duba a aikin hajji idan ka yi tsawafi a wasu kaunin malamai har ko har da safa da marwa baka da sarki tsawafin ka baka da tsawafi haka in ka zo misali zakka wanda yana ɗaya daga cikin rukunin musulunci shi ma in dukiyanka ba tsarkakakke bane shi ma ka fitar da zakka baka da baka da ladansa to kaga kenan al'amalu bil jawari din a samu sarki a cikin ibadun kaɗan shi ya ɗauki amal shi ya ɗauki ibada ibadunka ko karɓan ibadunka wanda da su ne imanin kaɗan zai inganta sannan kuma ɗaya ragin kuma shi ne fada a harshe rike shi a zuciya kuma in babu fada a harshe babu babu aiki a gabai to rike shi a zuciya ba zai maka amfani ba to wannan shi yasa malamai suka ce a tsohuru ko a tsohuru shatrul iman a lokacin da sarki ya samu to an samu rabin imani rabin imanin menene an samu annutuku bi shahadatayn fadan la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan shine shine dai rabin sannan dai rabin gabbanka su nuna imanin da yake cikin zuciyarka imanin da ka faɗe shi a harshe kai ne zaka ce kai imani aikinka kuma baya ba aiki bane na mai imani kamar da wancan hadisi da na baya akan istiqama muka yi bayani akai to a lokacin da ka kudurta a zuciyarka ka faɗa a harshenka gabbanka kuma suka nuna wannan imani aikin gabban shine ya zama to shatul iman ka dauki rabin imani kenan to daga bisani kaga kenan sarki wani abu ne wanda yake da muhimmanci tunda zai dauki rabi imani ga baki da ya baka duk abin da ba sarki duk ibadan da ba shi da sarki ko ibadan da ba a yi dan Allah ba ba a yi da ikhlasi ba in ibadan akwai sharadin sarki a ciki ba a yi da sarki ba ibadun ba za su karbu ba idan kuma ibadu ba su karbu ba imani bai yi amfani ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa la yasriqu la yasriqu sarifun hina yasriqu huwa مؤمن ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب شارب حين يشرب ولا يشرب الخمر شارب حين يشربها وهو مؤمن yake ba za ka taba samun mutumin da yana sata a lokacin da yake satan kuma ya zamanto shi mumini ne ba ko kuma yana zina ya zamanto shi mumini ko yana cin giya ya zamanto shi mumini saboda in shi mumini ne ba zai yi sata ba ba zai yi zina ba ba zai sha kuma giya ba saboda haka waɗannan ayyukan ko da yana faɗa a harshensa shi mumini ne a zuciyarsa yana jin shi mumini ne amma aikinsa yana karyata shi a harshe yana cewa ni mumini ne gabbai suna cewa harshe ɗin karya ne zuciya yana cewa ni mumini ne gabbai suna ce da zuciya karya ne saboda haka in a gabbai imanin bai fito ba to mutum baya kasancewa mumini sannan imanin gabban ba za su karɓu ba sai da tsarki wannan shine ma'ana tsarki rage imani ne ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ammata azabil qabri yace inna ammata azabil qabri yace min najasa yace gadi azabal kabari yawancin sa yana zuwa ne a rashin tsarki wani zaka ga a aikinsa ko wasu abubuwansa ba zai samu matsalar da har zai sa a masa azaba cikin kabarin ka ba amma rashin kula da tsarki sai ya janyo masa azaban kabari a cikin kabarinsa saboda muhimmancin sarki dai misalin rashin kula da tsarki mutum ne wani lokaci yakan iya yin fitsari ma ba ruwa da tare da shi ko babu dutsen da zai yi tijimari sai ya fitsari ya sa tuburin sa ya daure kawai ya kama gaban sa ya tafi sa guntu guntu kusan fitsarin da yakan iya taba masa wando ko riga ko kuma ya yi fitsari a wurin da yake da sulbe fitsari yana tashi yana tattaba masa da wando ya je ya yi ibada da wannan to akwai hanyoyi da yawa na sakaci da rashin kula da sarki wannan manzo sallallahu alaihi yana janyo azaban kabari saboda haka wannan abu ne da yake ba mu muhimmancin sarki ka kama daga sarki kama ruwa sarki alwala wankan janaba duk wannan in ka hada su manzo sallallahu ya ce ka samu rabin imani in ka cika su daidai wannan kuwa yana nuna mana muhimmancin sarkin ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan walhamdulillahi tamla'ul mizan a wani lafazi daga cikin lafazukan waɗanda suka rawaito hadisi walhamdulillahi yamla'ul mizan da ya in ka ce tamla'ul mizan kamar yadda ya zo a wannan lafazi alhamdulillah in an dauke shi ma'anar kalima ne ma'ana wa kalimatul hamd wa kalimatul hamdulillah tamla'ul iman ko tamla'ul mizan kalima ta alhamdulillah saboda nauyin kalimar in ka bane ta za ta cike mizani a sanatin ka gaba daya sai sa ya zo a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil lisan yace subhanallah walhamdulillah in kace subhanallah walhamdulillah to fadan sai yana da sauki to alhamdulillah in in kafa dai shi so tsere za ka kike mizani ka ma'ana mizani akwai mizani na hasanat akwai mizani na sayyi'at a gobe kiyama sai ayyukan da kai munana na zunubai akan auna su da mizani kyawawan ayyuka akan auna su da mizani to mizani na kyawawan ayyukan in kace alhamdulillah so tsere za ta cike mizanin gaba gida saboda nauyinta saboda nauyin da take da shi kaga anan kalma ce mai sauki ba mu mayar da ita komai ba amma ladan da za a rubuta maka in kace alhamdulillah to ladan da kin suka iya cike mizanin da za a auna maka lada sai manzo ya ce wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi in kace kuma subhanallah walhamdulillah ma'anar subhanallah shine idan ka rasa abin da za ka gayawa mutum na yabo to kalman da za ka yi amfani da shi to shine ma'anar subhan misali akwai wani alkhairin da wani zai ma in ka zo maka tasa masa godiya wani lokaci ma kawai kana ganin sa ka bace da kuka ka gane ma'ana abu ne an rasa yadda za a faɗa masa na yabo to shi ne a ce subhan amma ba a gaya wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi yasa baka taba gani subhana wani ba in kaga subhan sai dai a hada shi da sunan Allah subhanallah ba za ka ga misali subhana Muhammad subhana Umar ka taba gani duk inda ka ga subhanallah an an an idafa zuwa ga sunan Allah ko kuma dalili na Allah subhanaka subhanaka dalili na Allah ko subhanahu dalili na Allah kalima ce wanda take da girma in aka rasa yabon da za a yi wa Allah shi ne za ta subhanallah me ma ya dace zan faɗa shi Allah wani irin yabo zan masa ni na rasa irin yabon da zan masa shine subhanallah ma'ana ka ji karfin a siffan ta kada duk wasu irin sifofi duk irin sifofin da ake kokarin a yabe ka da su kai ka ji ka zarce ka ji su shine subhanallah shi yasa wannan kalima Allah subhanahu wataala baya amfani da ita a cikin Qur'ani sai lokacin da abu ya girma an gane shi za ku ga bai da yawa a cikin Qur'ani sai gunda ake magana mai girma a san magana yana da girma sai a yi amfani da wannan kalima subhana misali batun isra'i da jirani Allah subhanahu wataala wasu mintuna ba za ce ma dare gaba ki saboda Aisha take cewa manzo da ya tashi a a shimfiɗa shi ya je baitul maqdis isra'i ya je sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai mi'raji ya dawo tsinin shimfiɗa ba ta bushe ba ta ba ta ba ta bushe ba tsinin wannan shimfiɗa kaga wannan sai dai ka ce wasu sai kan ba za ka iya cewa minti ba mako awa to kaga wanne irin hankali ne wanda za ka ce masa kai da ka kwanta a kan shimfiɗa da ka farka tsinin wanda yake kwanciya a kan shimfiɗa bai fuce ba a ce ka je Lagos ka dawo saboda tsakanin makka da baitul maqdis ya fi nan da Legas. bai ma tsaya a nan ba sama ta daya ta biyu ta uku ta je kai ran gadi aljanna wuta waye duk ka dawo ta ga abu ne wanda ya wuce tunanin hankali da sai Allah subhanahu wa ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna fiha barakna innahu huwa samiul basir yake subhana babban magana ne subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa haka nan a lokacin da aka yi wa sayyida Aisha kazafi da cewa an kama ta da wani da ake kiransa Safwan a kazuwa ko yakin Badr Mustalah munafikai suka hada sharri suka ce an ganta da wani sahabin manzo ana kiransa Safwan an gansu tare ma'ana sun mata kazafi cewa ta yi zina da shi aka yaɗa jijji ta aka yaɗa jijji a lokacin ba ta da lafiya har manzo ya ce ta je in ta warke a gidansu ta dawo maganin ana kokoyin shi har ya fito kissa ce wacce take da tsawo to haka subhanahu wataala da ya zo karyata wannan kissa din ya yi amfani da kalmomi na karyatawa na karyatawa da yawa mun yi bayani a wasu laktocin mu an yi amfani da kalma ta karya kusan so goma sha biyar karya ne karya ne da lafazi daban-daban a ce isko a zo a ce ya kubuta da makamacin wannan a ce ulai ka humlat wa ulai ka inda lai humul kadibun da makamacin wannan a karshe da ke babban magana ne me yasa wannan magana ya zama to babba abin abin da wannan ya sa maganar nan ya zama so babba abu ayyub al-ansari da ya ji maganar ya zai samu matarsa sai ce kin ji kin ji ba abin da ake faɗa sai ta ce mata ta ce ta ce mata a tusaddiqi a tusaddiqi a tusaddiqinahu fiyya ma'ana shi in aka ce maka ni ne wannan abin za ka yarda ta ce wa abu ayyub al-ansari sai ya ce a'a ba zan yarda ba ta ce kai fa kai fa bi zaujati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in har kai in aka ce maka ni an kama ni da wani ina zina ba za su ba za ka yarda ba to yaya kuwa da matar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga maganar babba ne to kaga maganar babba ne shi Allah subhanahu wataala yace ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم في هذا سبحانك هذا بهتان عظيم هذا يا أمباني ده ولا كلمة ولا يقول سبحانك هذا بهتان عظيم babban magana ne matar manzo mafificin manzo mafificin annabawa a ce ta yi zina ana samun matar ka ko matar wani ma wanda ba masanaciya ba ce balle matar mafificin manzo sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ko ina a qur'ani in kaga an yi amfani da wannan lafazi subhan to magana ne mai girma babba a cikin fasararsa kuma shine tsarkaka Allah nisan ta shi da duk wani abin da bai bai cancanta ba da tabbatar masa duk wani irin yabon da har ce ba zai iya yin sa ba sai a ce subhanallah haka yana da girma sosai walhamdulillah ma'anarsa shine duk wasu nau'o'in godiya na yabo sun tabbata ne ga Allah saboda arzikin nan jinsiya ne duk wasu nau'in yabo aka ce alhamdu yana da ma'ana ne na yabo yana da ma'ana na godiya saboda zaka ci ashkuru zaka ci alhamdu zaka ci almalhu waɗannan dukkan suna dauke da ma'ana ne na yabo amma shi alhamdu yabo ne da godiya wanda za ka yi wa mutum saboda ya cancanta a yi masa ba dan ya maka wani abu ba amma idan aka ci ashkuru godiya na wanda ya yi maka wani abin alkhairi shi ake cewa shukuru shi kuma alhamdu wanda ka gode masa saboda ya dace kawai ka gode masa ba dan waya maka wani abu ba saboda haka lokacin da kace alhamdulillah ba nan sa duk wani irin nau'in yabo nau'in godiya da siffanta Allah da sifofi na tsarkaka da kowanne irin halitta yake sun tabbata ga Allah shi kadai ma'anar sa shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum yace babu wani abu face yana tasbihi yana yabo yana godiya ga Allah subhanahu wataala ko ma menene abu ko tsuntsu ne ko bishiya ne ko dabba ne ko keke ne mota ne babur ne motsin mutum duk wani abin da ka sani dutse ne ruwa ne duk abin da ka sani abin mai rai ne mara rai ne to akwai wani nau'in yabo da godiya da yake wa Allah sai Allah yake walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ne ba ku iya gano dago irin tasbihin da suke yanzu fankan nan da kuke da yana juyawa to ba ma fahimtar me wanne yabo wanne yabo ne fanka take wa Allah subhanahu wataala ba ma fahimta amma Allah subhanahu wataala da duk wanda Allah ya fahimta da shi zai fahimta yanzu sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la'alam la'alamu hajaran kana bi makka ko hajaran bi makka kana yusallimu alayya yace na san wani dutse in zan wuce ta gaba da shi yana cewa assalamu alayka ya rasulullah ka gani kai ka duba kai wannan dutse ne ta ya dutse zai magana man zai ce akwai wani dutse kullum zan wuce ta gaban sa dutsen yana makka zai ce assalamu alaikum ya rasulullah akwai kututturen dalilo wanda manzo sallallahu alaihi wasallama da ya kaura yana tokuruwa yana kudu ba akai da ya kaura a wajen ita dinga yin kuka sahabban manzo ma sun ji wannan kuka saboda manzo zai rabu da ita sai da manzo zai dafa wannan kututturen da dino tukuna sai shi kukan wannan kututturen da dino duk sabon manzo da suke wajen su biyu kaga haka sai aka ce ma wannan kututturen da dino shine wanda aka yi yanke shi kana magana ko tana kuka za ka ci a kaya da shi Allah subhanahu ta'ala yake wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu to shine ma'anan alhamdulillah duk wani nau'in yabo na kowanne dabba na kowanne halitta na komai da komai ya tabbata ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi babu wani mahaloci da kowanne abu yake yabansa yake tsarkaka shi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wannan shine ma'anar alhamdulillah to in ka bari waɗannan kalmomi guda biyu da muka fassara ma'anonin su in ka ce subhanallah walhamdulillah to kalmomi madan waɗannan za su cike tsakanin sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa ladan da za a baka na faɗan waɗannan kalmomi guda biyu ladan zai cike tsakanin sama da ƙasa duk da tsawonsa duk da kuma fatinsa gaba ɗaya a nan sama da ƙasa ba wai ana nufin wannan sama da kuma wannan kasa ba fal na asama din Allah jinsiya sammai bakwai kasai bakwai gaba gida saboda in kaji an ce asama a larabci yana zuwa ma'ana kala kala ba cikin da kaji an ce asama wai ana nufin kawai sama ba in akwai in aka ce asama ana nufin ruf wannan rikin wannan da rikin wannan kawai ya san wajen wannan kawai ba can sama ake nufi ba yana zuwa da wannan ma'ana sama ma'ana nan kawai iya nan da muke gani sanin din nan da muke gani akwai gunda in aka ce asama ana nufin jajimare shi ne da Allah subhanahu wataala ke cewa wa nunazzilu lakum min as-sama'i rizqa min as-sama'i ma'a to wannan as-sama ana nufin gajimare ne ba can sama ba akwai kuma inda kaji an ce as-sama ana nufin wannan saman da muke kalla ba ta biyu ba akwai gunda kuma kaga an ce asaba ana nufin sammai bakwai na ɗaya da na biyu har zuwa na bakwai to shi ne abin da ake nufi anan saboda arzikin jinsiya ne abin da ake nufi da arzikin jinsiya a grammatical arabic shine idan ya shiga mufradi yake mayar da shi jami in za ka fassara asama da lafazin sa sama guda ɗaya rasu amma arzikin da ya shiga da ke jinsiya ne asama ana nufin sammai bakwai gaba gida an gane al'ardu kuma ana nufin kasa kasa ta daya da ta biyu da ta uku har zuwa kasa ta bakwai kun san ko ina a qur'ani in aka ce as-sama za a ce wal ard in aka ce as-samawat za a ce wal ard a cikin qur'ani as-samawat ana nufin sammai bakwai kenan in aka ce as-sama din kuma wani lokaci kaman zai zo bayanan da muka yi na baya al'arzu kuma yana wani lokaci kan kasance wannan kasa da kake takawa ba ta kasa ta ɗaya da ta biyu da ta uku har zuwa ta kasa ba to sai abu ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani cewa yadda tambayi su bakwai ne haka nan kafa su ma su bakwai ne a ƙarshen suratu saba inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna ai Allahu alladhi khalaqa min al-ardi mislahunna ai sab'a samawati ta sama guda bakwai Allah ya halitta abin da yasa in a Qur'ani aka ce as-samawati da jami'i za a ce wal arzi da mufradi saboda bayanin kasai bakwai din Allah ya rike su ba yawan magana akan kasai bakwai shi ne ake kawo shi da lafazi na mufradi za ka ga yawanci ana magana a cikin Qur'ani ko a hadisai an ci mayar da hankali akan bayani akan sama a ce akwai mala'iku a sama akwai aljanna yana sama akwai kaza bayani isra'i ko miraji da ake an je sama za ka ga kaɗan ba za ka bayani mai yawa akan abin da ya shafi kasa a ce wani ya tafi kasa mun kaza ka taba gani ba ce sa cikin Qur'ani to saboda haka ne ake kawo al'ardu din da lafazi na mufradi amma ma'anarsa yana zuwa jami'i a wasu wurare a cikin Qur'ani ana nufin wato kasai guda bakwai to kamar anan aka ce tamla'ani fadan subhanallah walhamdulillah tamla'ani ko kuma tamlau ai kowanne daga cikin su tana cike ma bainas samai wal ardi abin da ke tsakanin sammai bakwai da kuma kasai bakwai to biyun nan to anan malamai sun yi sabani shin ɗayan su ne yake cike sammai bakwai ɗaya kuma ya cike kasai bakwai ko kuma yaya kun gane kace subhanallah misali ladan zai cike ma sama bakwai sama ta bakwai in ka ce walhamdulillah ladan jikin su cike ma kasa ta bakwai haka ne a'a ko kuma eh ka hada su subhanallah walhamdulillah in aka hada ladan su din gabaki daya zai cike sammai bakwai da kasai bakwai wannan shine ma abin da malamai suka yi sabani akai sannan cike wanda ake nufi a nan ana nufin ladan su din ladan da za a rubuta ma na faɗan subhanallah walhamdulillah inda za a yi wani abu ne wanda kake gani to wannan abin zai cike sammai bakwai da kasai bakwai din gabaki daya da shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi daban yake cewa kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan kalmomi ne fadan su a harshe mai sauki amma a cikin awul lada suna da nauyi shine subhanallah walhamdulillah sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake was salatu nurun was salatu nurun sallah haske ne nur a larabci yana zuwa ma'ana kala kala annur a larabci yana zuwa ma'anar haske wanda shi ne ma'anarsa na asali annur haske nur haske annur a larabci yana zuwa sunan qur'ani sunan qur'ani yana zuwa sunan manzo sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sunan Allah subhanahu wataala inda Allah subhanahu wataala yake cewa فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه ku yi imani da Allah da manzonsa wa nurin ladhi anzalnahu ku yi imani da hasken da muka saukar ma'ana Qur'ani anan annuru ya zo ne da suna na Qur'ani sannan annur yana zuwa sunan manzo sallallahu alaihi wasallam inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور wani haske ya zo muku abun manzo shine a abun Allah shine manzo sallallahu alaihi wasallam nur anan da an hada shi da kitab yana nufin nur manzo sallallahu alaihi wasallam kitab kuma anan qur'ani sannan an-nuru yana ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala guda 99 an-nur Allah subhanahu wa ta'ala an-nuru ne sannan an-nur a larabci yana zuwa ma'ana shiriya shiriya ko me shiryatarwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allahu nuru samawati wal ardi wasu malaman tafsir suka fassara Allahu hadi samawati wal ardi Allah shine mai shiryar mai shiryar da sammai bakwai da kasai bakwai da shine mai shiryatar da su shine mai daura kan hanya daidai nur anan ya zo a fassara wasu malamai shiryatarwa an gane to wannan ɗaya daga cikin ma'anoni na na annur kenan a larabci sannan a nan da aka ce wa salatu nur ana nufin sallah a haske ne mai shiryatarwa kamar yadda haske haka wanda aka sani a cikin duku zai shiryatar da kai zai kare ka daga faɗuwa cikin wani halaka to haka sallah take in dai kana yin sallah akan lokacinka da sharuɗanta daidai a masallaci a cikin jami'i to abubuwan da kike aikatawa munana Allah subhanahu ta'ala zai sa zai sa wa zuciyarka sansanin su ka guje su ka nisance su ka tuba ka shirya ka zama to cikakken musulmi sai sa Allah subhanahu ta'ala Qur'an yake cewa yake cewa abin da akin sala yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yace sallah tana hana aikata munanan zunubai tana aikata munkarai na zunubai ayyuka muna na sallah tana hana aikata shi da malamai suka ce duk mutumin da kaga yana sallah amma sallarsa bata hana shi zina ba bata hana shi sata ba bata hana shi shan giya ba bata hana shi cin riba ko hodin ko ɗaya daga cikin ayyuka kaba'irai munana ba to ya tsaya ya koma baya sosai ya binciki sallarsa ɗin da yake matsalar a sallarsa ɗin ce me yiwuwa surar sallar daidai ne amma ya rasa wani sharadi daga cikin shamsar sallah misali ba ikhlasi an gane ko kuma akwai ikhlasi surar kansa ta sallah din ba daidai bane ko kuma akwai ikhlasi sallar daidai ne amma ba shi da ilimin sallah din to ba a rasa wani matsala wanda ya hana shi ne zancan waɗannan abubuwa da yake marasa kyau to ce ta nan manzo sallallahu alaihi wasallama yace was salatu nur sallah haske haske ce ita tana shiryatar da lelinta ma'ana tana hana lelinta abubuwa marasa kyau sannan wasu malamai sun fassara sallah sallah tana shiryatar da tana shiryatar da lelinta hanya na zuwa aljanna a gobe kiyama saboda sallah ita ce wanda idan aka ta gyaru aka yi hisabin ta daidai sauran ayyuka sun gyaru in kuma ta baci sauran ayyuka sun lalace Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يكشف يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا من نوركم للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار وبئس المصير wannan aya Allah subhanahu ta'ala ya nuna mumunai suna da haske hasken da shi za su dinga bi hasken zai dinga gaji sun su har su je gidan aljanna su kuma munafukai yana ɗaya daga cikin alamomin su kasala lokacin sallah kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal munafiqina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala in suka tayi sallah suna da kasala ba su ya su su yi sallar daidai su shiga shi ba suna jin wasu uzurrukansu wasu lamurrukansu a cikin zuciyarsu to saboda haka su ire-iren wannan ba su da hasken da zai gaidin nasu zai shiryatar da su zai nuna su zuwa ga aljanna a gobe kiyama za su zo gun mumunai wanda suke da haske wanda suke da haske na sallar da suka yi a duniya za su ce na taskilar jiku wara'aku faltamisu nura za su ce lillazi na amanu zuruna na min nurikum za su ce da mumunai ku tsaya ku saura ku jira mu mu dan samu wani kaɗan daga cikin hasken ku mu ma hasken ya nuna mana hanyar zuwa gida gidan aljanna sai a ce qilar ji'u wara'aku faltamisu nura ku koma bayan in kuka dan koma baya za ku samu haske in suka ja da baya fa zuri ba bai da kumfitur sai a kawo katanga a sa tsakanin su da mumunai din haka za ba sa katon katanga tsakanin su da mumunai ba sa ganin mumunai balle su ga hasken su balle mumunan su dan san musu hasken su lahu babu batinuhu fi rahmatu batinuhu fi rahmatu inda mumunan suke kenan akwai rahama wa zahiruhu bayan kuma bayan inda su munafikai masu kasala cikin sallar su suke su kuma min kibali da azab akwai azaba ne ake misali nan ne a ce a kasan shi can a ce masu jin daɗi ne masu nima nan kuma masu wanda ake azabtarwa ne kawai katanga ne tsakanin nuna nuna alam nakum ma'akum sai munafikai marasa hasken wanda aka sa katanga tsakanin su da mumunai sai su kira mumunai din su ce alam nakum ma'akum wai ba tare muke tare ba tare muke da ku bane a duniya قالوا بلى انت ايه تعالي انت يا دنيا ولكنكم فتنتم انفسكم sai dai ku kun fitili kawo kanku wa tarabbastum wa tabtum wa tarabbastum ma'ana kullum ku tunaninku me zai samu musulmai ku fita a cikin addinin musulmi sallah da ibadu da kuke ma ba kuna yi bane a kuna duba me zai shigo baya ne wa tabtum kuna shakka akan harkokin Allah wa gharratkum al-amani bure bure na duniya sun rudar da ku wa gharrakum billahi al-gharur kuma shedan ya rudar da ku fa yawma la yukhadhu minkum fidyatun yau dan nan ba ku da wani abin da za ku yi jerin kanku wala min alladhina kafaru haka kafirai da kuke hada kai da su ma awakum nar dukka makomanku wuta ne to shine wasu malamai suka ce nur din nan da yazo a wannan hadisi was salatu nurun shine hasken da mu'mini suke da shi munafikai za su nemi su san musu a gobe kiyama a fassarar wasu malamai fassarar wasu malamai suka ce nur wannan shine shiriya a nan duniya mai yin sallah sallah za ta shirya da shi wasadaqatu burhanun wasadaqatu burhan in aka ce as-sadaqa yana zuwa da ma'ana na zakka yana zuwa da ma'ana na zakka ma'ana sadaka wajiba yana zuwa da ma'ana sadaka ma'ana wanda muke kiransa da sadaka a Hausa na nafila Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin as-sadaqat anan yana nufin zakka ne in tubdu sadaqati fa ni'am ma hi anan yakin ya daukan na lafiya yakin ya daukan zakka ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha yana daukan zakka yakin ya daukan sadakar gaba daya kowanne daga cikin su burhanu burhan anan shine hujja dalili ne ma'anarsa shine sadaka dalili ne na imanin wanda yake yin sa yana ɗaya daga cikin dalili da alamomin da za su nuna wannan yana da imani mai yin sadaka mai kyautata wa talakawa mai kyautata wa mabukata da dukiyarsa yana ɗaya daga cikin alamomi ko dalili marar imani shine rowa shine ma'ana wa sadaqatu burhan aka ce burhan dalili wanda yake da kwari قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين hujja wacce take da kwari ma'ana sadaka me yin sadaka zakka ne ko sadaka ta nafila dalili ne mai kwari na cewa yana da imani wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da za a gane mai imani da kuma mara imani shi yasa Allah subhanahu ta'ala cikin Qur'ani yake cewa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim mai dukiya shaitan kullum yana masa wa'azi na talauci kai da Allah karka ba su kawo da su in ka ba shi ma gobe ma zai dawo jibi ma zai dawo ka rabu da shi in kana ba shi zaka talauce wai amurkum bil fasha yana umartan ku da dukiya din ku yi barna ku yi alfasha shi yasa ake cewa kaɗan ne inda inda kaga dukiya ya taru kuma akwai shiriya a wajen kaɗan ne shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau basata Allahu rizqa fi ibadihi la baghaw fil ardi yanzu mu nan gaba ɗaya kowa ya so ya zama yana da kuɗi to Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan ba alkhairi bane in kowa yana da dukiya to an halaka gaba gida dukiya inda dukiya zai zauna kuma a samu addini ɗari bisa ɗari a samu shirya da bayawa ba za a ce babu ba galibin gidan da akwai dukiya akwai fasikanci akwai iskanci akwai mubazzaranci akwai rashin tausayi akwai raina mutane akwai girman kai akwai masifu kan aka ba shi an gane duk galibi wannan ba ce gaba ne ba galibi to shi yasa a nan yace wa ya amurkum bil fahsha shi da dukiya yana ganin ba da dukiyan dukiyar shi yana raguwa zai zai fada cikin talauci to wannan wahayi shedan ne ya idu kuma fakra wai amurkum bil fasha kai kana da dukiya ne zai same ka kai duk abin da kaga dama ka raina mutane kai girman kai ka fice ma wani a mota ka kashe shi in ana bukata kai kotu kana da kudi za ka iya belin kanka kamar yadda ake a yanzu wai amurkum bil fasha Allah yace wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla alhali Allah subhanahu ta'ala yana maka alkawarin fadl ne in ka bada naira guda za a mai da shi naira goma a mai da shi naira saba'in a mai da shi nerori marasa iyaka abin da Allah yake maka alkawari kenan sabani ke dan da zai ce in ka bayar kana bayarwa za ka talauce Allah kuma zai ce in ka ba da daya zan mai da shi goma mai da goma saba'in ki mai da saba'in din ba iyaka wallahu yuzaifu liman yasha to saboda haka mai yin sadaka mai fitta zakka dalili ne mai kwari na imaninsa shaida ne na cewa shi yana da imani shi ne ma'anar wasadaqatu burhanu wasabru diya'un wasabru hakuri shi kuma diya'un haske ne abin tambaya anan mun ce nur shi ma haske mun ce kuma diya'un haske me ya bambancin su me yasa a can aka ce nur me yasa a nan aka ce diya an san wannan tambaya in aka ce nur haske ne hasken da ba shi da zafi shi ne nur kamar haske na farin wata in aka ce diya diya haske ne wanda yake da zafi kamar hasken rana kun san haske kala kala ne akwai abin da yake da haske amma kuma ba zai baka zafi ba akwai abin da yake da haske zai baka zafi to haske ne zafi shi ne diya shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi ja'ala lakum shamsa diya'an wal qamara nuran Allah subhanahu wataala yake shi ya sanya muku rana ya zama to diya ma'ana haske amma yana da zafi wal qamara nuran ya mai da farin wata ya zama to haske marar zafi shi yasa in kaga kalmomi biyu ko uku ko hudu ko biyar a larabci a hausa ana fassara shi da ma'ana ɗaya to karancin larabci ne in ka koma asalin larabci duk suna da ma'ana daban-daban an gane za ka ga a hausa za ce huzur bakin ciki hammu bakin ciki basu bakin ciki gammu bakin ciki ka gane karku bakin ciki kana kana duk da fassara duk zamu fassara shi bakin ciki amma ka koma asalin larabci wanda iya larabci zai ce huzunu bakin cikin da ya same ka a sanadiyar kaza shi ake kira huzunu basu bakin cikin da ya same ka a sanadiyar kaza shi ake kira basu duk sai ya rarrabe maka saboda haka nur haske diya haske amma nur haske ne marar zafi diya haske ne mai zafi to me yasa aka ce shi hakuri din haske ne amma mai zafi wannan kowa ya sa ansa ma'ana alkhairi ne yin sa din yana da wahala a gane alkhairi ne hakuri amma yin sa din yana da wahala shi yasa manzo iya larabcin sa fasahan sa da yake wa salatu sai yake nur da yake wa sabru sai yake diyaul bai ce nuru ba saboda zunzurutun iya larabci hakuri yana da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bashir sabirin kai wa masu وبشر الصابرين كي وما صابوا بشارة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يتي دون يتي لها قولي أمس بشارة كايا يا زاقاني يا قولي إن أبو يساليني مرر جو إن في أيواني suwane ne suka yi ni tukuru ba dan suwane suwane ba to na bar hanyar imani an gane hada allazina idza asabatuhum musiba wadanda idan wani abu marar daɗi ya same su qalu sai su ce inna lillahi ai mu din ma na Allah ne dukkan mu gaba ɗaya na Allah ne ina nan ne da ai bana na Allah yayi a to dan Allah da yayi ni ya daura mun wannan abu kuma wani abu ne eh Allah shi ya yi kuma ya daura wannan ba Allah wani abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma nawa duniyan ma take duniyan gaba ɗaya nawa take yau wani yana nan gobe baya nan nawa yake duniya duk za mu tattaru mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne ya goyi a wani mutumin da ba zai sami shi zai gaya wa wannan abokin ka ga abin da wani yi ai bai kyauta ba wannan daidai ne eh yayi ta yaya ta yayi ta kufule yayi ta abin nan to wannan ba alama ba ce ta imani duk abin da ya shafe ka kowanne irin masifa kawai kai hakuri hakurin kuwa shine kawai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bar wa Allah kar ka gaya wa kowa kai hakuri shine Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma Allah ya ce wadannan su ne suke da rahama suke da gafara a gun Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muhtadun su ne kuma shiryayyu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ajrahum bighairi hisab kowanne irin lada ajin lada yana da ladan yana da iyaka an gani duk abin ladan da kai akwai gejinsa amma hakuri ladansa ba da iyaka Allah yake inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ba shi iyaka ba shi dayawa in kai hakuri da sharuddan sa to Allah subhanahu wataala zai baka ladan da ba shi iyaka sannan kuma hakuri ya kasu kashi kashi ne akwai hakuri na bautawa Allah akwai hakuri na barin sabon Allah akwai hakuri da mu'amala da jama'a ma'ana hakuri na bauta wa Allah to sallan da zaka zo kai a ce kullum lokaci biyar kai azumi kai ibadu suna bukatan hakuri ka jure tunda Allah ne ya sa ka kai sai ka dinga jurewa kana yi hakuri kuma na saba wa Allah abu kana so amma tunda Allah ya ce haram ne sai kai hakuri kana son abu misali mutum yana so lokaci guda ko ta hanyar riba ko ta hanyar godin a ce ya samu riba kuɗi da yawa yana